أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 22 ga wata na Shawwal hijira shekara hudu, wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar uku. a sati da ya gabata mun kawo ƙarshen sutun sajada za mu tashi farkon sutun azab mun hada bayani lokaci ya zo ƙarshe yau sha Allah za mu hara farkon sutun azab a kayan nan akwai tambaya dangane da rishi ko rasuwa da wani jigonin siyasa ya yi wanda ba musulmi ba to kasan alaƙa ta mutane da abin ya nisa ga wasu masa'alar wani iyaka shi biya ɗaya bari bai ya jigobin ne wace inda yake da alaƙa da su ko zuwa ta'aziyya wannan tambayar ta yawa ganin yadda yake da alaƙa da mutane masu yawa kuma musulmi ne su mutane musulmi ne shi ne wanda yake ba musulmi ba a kuma san matsayin hana addu'a ga wanda yake ba musulmi ba ɗan uwa ganin ci gaba ya mamaye wata turawa hanyoyin sadarwarsu na zargin musulunci ko musulmi da tsauran ra'ayi da neman addinin a da suke so na ce a madarasun a yi an wasu musulmi moderai kasance musulmi moderai wanda yake lahiye wanda ba ruwan shi da wani haram in ke ce a sha da shi ɗan sakarci ne a ji a yi da shi wani sakarci ne inda suke da shi ake yi wanda yake ta bai yi ya ce bi tsaro a yi da ta giris haka suka mai da abin hannu to wannan abin ya sa mutane irin wani abin ya zo ya suka kaman ko tsatsauran ra'ayi ne ya suka kaman suka shayi ɗan uwa musulunci addini ne zaman kanshi iya da dokoki da tsari kai ko ka bari ne mai so ya zo ya zo sai bari mutane masu da kai su mutu aya ko addini ya zo daidai da ra'ayinsu to yawan gaskiyar magana al'amarin kirista ko bai hude ko na addini wanda ba su bai mutu kai mutakar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala sun kuma yana cikin tauba Allah ke cewa makar lin nabi walladina amanu an yasadafin mushrikin wa law kanu uli qurba min bar ma da mu ashabu jahim Allah ya ce yawar da annabi sallallahu yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan abu a rayuwar shi wanda ya yi kowa kyautata mishi hannu a kan shi abu talib kwarai iya shi mutu ga mai wahala tun iya yaro har ta kai mai arni bayan mahalarci shi yake kare shi da ta fitina a garfaka ana tsoron abu talib da kasa na zuwa da sarrafa manzana sarrafa ya yi ya mutu wai musulunta ba ba sai zina ali ya yi ya iya karyawa har ƙarshen kusan mutuwa shi manzana yana faɗan musulunta wani da jejin ya yi armi ka yi kalma guda ɗaya ta kalmar shahada in samu hujja a wajen Allah in cece kalma ɗaya ka yi kurum shi ne hujja ta kurum auren Allah kalmar imani na miya go a bakasa abu jihar ya wasu yanzu kai za ka ba addinin yara za ka ba addinin yara ka bar addinin babanka a mutsalin ka bar addinin babanka annabi yesu suna yi ƙarshe dai ba shi da ramar imani ya ce ya muhammadu ka yi haƙuri wannan kalama an ba don maka a zarge ni da ba da addinin uwaye sun zai mutuwa da na yi da kodin haranta maka rai amma ina nan kan addinin baba na abin kalan haka da zala yin da shi wuta to kan wannan ne allah ke wani magana duk kusanci da shi kuma nan iya son jinsununta iya girma shi a malaman addu'a da shi makan da nabi wanda zai na amon bai dacewa da annabi haka duk wani mai imani a da sakafiru da mushirki sai nemi gafarar allah da mushirkai ya ce wadda kani kuni zuwa ko mun san su min ba da mafi da an masu haɓar shi bayan tabbata sun mutu na kakwai ɗan wuta ta masa addu'a allah ya hana babu wani dama a kan haka inda cewa magana za shi bayan yaro canar sarasarama inda har za shi binne wani ya bi gawo shi wajen binnewa ko da ya bi gawo a mutane amma ya ci ali ka je ka mai binna ta loke da ka binne shi da kai wani shi ne an ka ce ma na malakiya ce ta zama sassana ne da ke magana akan uba uban don ba da yau saka a duniya kamar uban kaso to ko uba mai jihar cikin sarrafa kusa ne da suka ta da wani to layu gasi da musulun abin kafir ya ce wa layu sun buka ba rahu ila an yadda a filwari mutu zane kuma ce mana tun a gargajiya ba ta gargajiya ba ta malakiya ba malakiya ya ce bai halitta da musulmi ko wanka ka wanki ba maka ya kamar ya mutu kabari ma ba ka sashi ko kabari ba ka sashi ya ce abu ɗaya ne an ana tsoro ba shi masu binnewa kai muku wari kai muku wari a gida ya kuma kuma binne doki haka yake addini ya kai ma ku ji tsoron Allah alaƙa ku da wannan bawan Allah bai ba ku damar zuwa binne shi kun kuje ku taka bukata Allah duk wanda ya ce san abin da yi ba wannan abu gaske magana ne ba zuwa binne shi ba roƙa mai gafara ta Allah wannan shi ne musulunci me yi yi mara yi mara shi ne mara magana amma ba hana ba cewa iya da dangi kana da alaƙa da su kamar da cikin kusurna na abu ina sai da sabi ya yi babi na masa'alar kana da alaƙa irin wannan alaƙa ko ruwa akwai kama dangi shi ta aziya ta mi ba da ji ba haƙuri da ba da haƙuri ba da haƙuri ba da haƙuri an ce idan iyayewa wa ɗan uwan shi musulmi wanda kuna alaƙa da shekamin ta aziya da ba ka haƙuri da ba ka haƙuri ma ba ka da shi wani akwai halittin ta'aziyya amma ba ba da a cikin Allah ta amfani Allah rama
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
yan uwa nan da yan shekaru wata baturiya ta faranshi franciscikun parizil a nan ta musulunta ta musulunta kenan wani abokin ne ma ya sai ta ce gida kenan sai baban ta yi rusu babanta bai hudu ne kuma kirista amma sai ta kiraye ni da ke ta karanci addini ka hanta musulunta ta san da ma- magana ta neman gafara ga kan ne to amma ta ke ɗan yaya sai ta kiraye ni ta tambaya ta ga baban ta rusu me wannan magana ta ta yi addu'a na ce wance addu'a sai saba saba saba na gane ba yi shi ke mana musu saba saba ce na gane ko mana musu saba dama ce dama ina dan dutse ne kai na haka ne haka ne kuma ba yi shi ke nan ubanta ne shi ya hela balle wani aboki can أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين inna Allah kana aliman hakima a farkon wannan sura Allah subhanahu wataala ya yi tambihi aka fara da kololuwa an ta atamna tsakuwa na da tsoro Allah kira annabin shi da ce mai bashi umarni ittaqilla ka ci gaba ko ka ji tsoron Allah kuma wala tu'il kafirin kul munafiqin kakka yi biyayya ga kahurai haka gamna yan wannan aya me ta biyo baya kuwa sa a wancan zamanin irin da ake cikin halin yanzu abu ne akwai kwarai daga neman matsawa a da haɗin kai ka a raba kan jama'a ana magana cewa ya kawo ya raba jama'a ya raba ɗa da uba ya raba talmiji da waye ji ya raba gari kan mutane sun haɗu sun arabu ana nufin wasu su suke zama lahiya ka soki addininsu ka su nake kullum a su a zama har kullum da duniya suna mai wannan kiran kwarai da alƙawulla na ababe na a zaɓi ka na zaɓi yayi da iya da ta aika zaka zaɓi irin wannan kiran ne a kan shi na Allah ke mai kashe kanka yi ɗaya ga kahuri haka ba mu kai me suke nema a sassarta a sassarta a kan doka ta Allah kakka musu da inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne ya san abin da shi duk doka da kawai ce daidai abin da Allah ya ce shi ne daidai kuma Allah ya ajiye komi a kan tsari a kan hikima kakai da wani ya shaga tsarin shi magana kenan ci gaba واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا wattabi ma yuha ilayka min rabbik dan gina abin da ake ma kira ka bi kurum kai bi take ka bi abin da aka maka wahayi daga wajen ubangijinka dan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yi matsayin shi amma shi ma bi aka ce kurum bi yake وما تقو عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بيني كل يكي amma idan mutum iya karanta wani ayoyi ina fahimta su ta ina mai fahimtar wannan aya yake da damar shi ma ya nashi don ya ilimi da tsara ya rubuta da doka ta shiga da huta kasan dumi haka bai yi imani ko bai fahimci wani aya manzan da allah ya aiko shi kai shi bai nashi bi yake ta haka allah mai umarni wata bi ma rufa da kai mawa shi ne zaman ɗaya ga musulmi kurin shi biyu yake kai zaka kai bawa ne bawa ne kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah baka abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammad shine jakadan Allah wanda yake ga maka abin da Allah yake so inda baka za ka zama lahiya ba wata yaniya kurin biyu ne miki amma dole a samu rigima ko wata yana shi wata yana shi wani iya kare nashi ko iya kare nashi daban-daban amma inda na Allah ne kaga tsaye ne Allah tsaye ne annabi tsaye ne ya ce tare da ka ji rigima to wani ne yana wannan ya can kowa ya rashi Allah shi da ba ya ce wa tabi ma yi hari da kamar da bi abin da aka maka wa'ayi daga ubangijinka inna Allah kana bi ma ta'malu na khabira lalle Allah game da duk abin da kuke aikatawa Allah yana cikakken musani kan kowa dan haka wa tawakkal ala Allah وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
وتوكل على الله كدوغرا ga Allah kurum kuma duk wanda ya kama Allah abin dogara shi ya dogara ga Allah Allah ya sami wakili kama Allah ka kama kowa ka kama kurum sai Allah ka tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayuwa da baya mutuwa kuma ka kama idan kai baka sai ka bar shi ya kai barka in iko ne iyawa tsari in kudin iyawa tsari in mene ne iyaye gushewa amma kam Allah shi kenan ta ce Allah ka dogara ga Allah kuma ka fa billah wakila Allah ya san maka wakilin ka kace Allah shine abin dogara ka la sama su dogara ga Allah ya Allah ce gaba ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل نعم
ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi wannan farkon magana Allah subhanahu wataala yana kore cewa babu wani makhluki dan adam da Allah ya mai zuciya biyu a cikin a cikin a cikin shi na asali akwai maganganu biyu da suka zo wajen malaman tafsiri cewa akwai wani a cikin tarihi a cikin Qurayshawa ana mai da'awar ilimi sadan ilimi shi zuciya biyu magare shi iya fahimta da wannan tashikin daban yake da wannan akwai cikin tarihi haka akwai ruwa ta kawo munafukai wata rana manzana yana sanda sai suka irin manganin cewa ku bar shi wannan wa muhammad da zuciya bi gare shi ɗaya tare da mu ɗaya tare da su ba kina anan ma zuciya bi gare shi kaka ya kace dai kowane yakin ne babu wani makhluki ko annabin ko wani wanda Allah ya shama zuciya babu wannan abin da Allah ya kore babu shukuri kaji kawai kai kada abu babu magana wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhu min bunna ummati Allah bai sanya ba matan ku da kuke zihari da su baiwa su zaman to uwaye wa ma ja'ala adiyakum abna'akum haka iya da kuke da'awa ta banni ba sa dan bai zama haka eh wannan wasu ababe ne Allah ke turewa matsalar zihari kayan musulunci zihari akwai shi matsala ya isko idan mutum yana so ya gallaza wa mace bata iya bai sake ta kun fata dama arni shi kuma bai kunci da ta ce to ke daga yau bayan kin kuma kan bayan wata kin kuma kan matsayin bayan wata wannan kalmar suna kata kenan ba shi ba kwanciya da ita wannan haka musulunci ya isko kuma bai hana ba aka ci gaba da iya cikin kalma da ake wa mata na sa mata kariya shi kenan kamar na suke ne kuma ta yabata da ba ta yabata wannan abu musulunci ya zo ya kawo ƙa'ida a kan shi na don kawali ba ta zamantowa ba uwanka illa dokoki da allah ya yi magana kafara wadda mutum zai yi in har ya ce ya mai da matar shi ko shi mana kaman ba kaman ta kuma kan ba ko shi ko abu wani jiki zai gaba ta ko shi to wannan kafara za ka yi ta zihari za mu ta ɗaukar mace a gaba na maganar azumi sattin ka ‘yantar da bawa in ba bawa a yi yake cewa a yi azumi sattin a jere in babu wannan a ciyar da miskini sattin wannan mataki-mataki inda wannan bawa shi an babu azumi sattin in babu tukon a gangaro maganar azumi ciyar da mutum sattin yanzu kenan idan mutum ya wani abu in ya wani kafara shi kenan haramta mai taba ta ne aka yi sai ya yi wannan kafara amma ma kuma wannan ba saki ba ne bai cikin kalmar saki shi zihari don kama da zihari ba ma da sayi kada sakin sau daya a bai cikin sam saki kuma mata kabba ce kai kuma kalmar da ta muka muka muka rozura Allah ya kiyaye ta magana ce mummuna kazamar magana ka dangana matarka da uwanka laihi ne babba to za ka sama wata doka kafara da za ka yi sakamakon laihin da kai na mai da babarka uwanka aka ce sai ka yi wannan kafara ta ‘yantar da bawa ko azumin sattin ko ciyar da mutum sattin to kuma mata sai ta halitta gare ka kuma ba saki ba ne to zo abin gidan zai babu shi Allah ce bayewa matarka ka mai da uwanka kamar ta zihari Allah ce wannan Allah zai mai da ta ummata kuma bata bata yin uwarka haka wa ma ja'ala adiyakum abna'akum diya da kuke tabanni me tabanni kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mutunci zo hatta Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kanshi ya shiga wannan hali na tabanni me ga ga arutan da ga arutan da da ba naka ba kai danka ne naka za a turanci ta kai mata game komi ya zama danka da turanci suke haka a bariki ana yi to wani farkon musulunci ana yi har a nan salama ya yi ga zai zai da matsayin bawon shi ne wanda khadija ba shi me aka yi zai asalin shi ɗaya irin da ake da zalibin da ake aka kamo shi aka zo aka sai da uwayen suna neman shi suka samu labarin shi dai a nan garin makka aka samu inda yake yan wasu suka samu inda yake suka zo suka yi bayani wannan ɗansu ne ɗan uwansu ne za su biya ko nawa su yanci ɗansu su kuma gida da shi ka yi wannan ka yi magana a nan tun farkon lamarin annan sallallahu sallama ya ce ba mu matsala ku je ku tambaye zai in ya amince ta iya da ku wala biyu ba ku ta da kamu ku ta da kamu ku bar nan ko biyu annan sallallahu sallama ya ba su damar suka gida zai suka bai bayani da suka ce ya yi kamar shi a gaskiya wani zama a ƙarƙashin muhammadu da koma cikin yare shi wasu ba magana ma wani magana wani kudin hali ne na kwarai kyakkyawan da wanzan magana ina ina mu'amala kyakkyawa ga kowa kyakkyawan mu'amala kyauta da ke mishi ya gwammace zama ƙarƙashin bauta da zama ɗa a wurin kwarai shi a kun san haka matsalar halin shi tafiya shi ta kyautatawa kuma ta canza matsayin bauta irin ta jahiliya a kan ta musulunci wanda idan aka magana bauta a musulunci kanka mutu tsammanin irin wadda tura zuwa kakanninmu sa musu sarka a wuya da hannu su ɗora musu kuri suna ba su kashi a suka wa kakannin ka to yi magana bauta su da kwanan magana bauta su kaɗan a ta musulunci da banci a musulunci mun karanta na sallar salama ya yi magana a kan bayi ya ce a taimu mimma ta taimun والرسول مما تدرسون ولا تدرسون من اعمال ما لا تكون فإن كلمتموهن فإن كلمتموه فاعلوه yace bawon ka bace bawa musulunci yace abin da kace ce bawon ka musulunci baka da buwa mai shi kace ta ba abin da kace kace ce an kace nama ci nama an tsoro da bai tsoro da yau ma in tsoro mai wala kai shi ma ce wala kai baka ta shi shi shi duk dole shi baka tsoro da bai a musulunci a tak abin da kace ci ya ce kowa ci tare ba ka zuwa mai da shi ya ce abin da kasa na kaya ka sa gizina sa gizina ka yi ba haka ta yawa ku sa musu haka kuma sabai suke sabai haka suke kayan kisa haka suka bawa wanda wani kashi ma bai kanu kan da zaka ba kan ba ba a ma ka tashi kan zaka yi zaka ba mana ba ko a cikin rayuwar ku to ba sai abin da ka tsaya sa kuma ce kan ku dora musu aiki mai wahala in kun dora musu fa ainu ku kama aida ku sai ka bi mutum ka ci ya ci ka ci ya ci aikin bai aiki mai wahala an ka aikin yawa ku tare sai ka ba mai bauta bauta bauta irin shi bauta ta musulunci shi da ke nan zai da kyakkyawar da mu'amala a takaice ta sa yi da zama a ƙarshen manzo ana sanarwa a lokacin babu kan an annabcin ma gwada zama a wani bauta da ƙwaruwar shi shi kuma ganin haka sai manzo Allah ya zo da zai a gaban kowa a ka'aba a gaban ka'aba da shi tuku sheda ni kuma daga yau zai ɗana ne ni uban shi wannan kayan hanta bane sai manzo Allah ya wa zai da haka ya mai da zai ya ma take mishi ya take mishi manzo da Muhammad zai rubin muhammad a ƙarƙashin garin maka haka ya tashi to yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya wannan doka ake so a baki maganar dan wani bai zama naka allah ce bai sanya ba ɗiya da kake da'awa ka ci ɗaka da ɗanka bai wa allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum wannan ma magana ce ta bakin ku magana ce a baka amma ba hakika bace ba bawon bawon ka dan wani bai zama ɗanka ko ka rubuta shi ne amma kuna na da kasar cikin sani a bariki ya mutum ya dokar da aka daga tsoron kurkun ko ya yi mu amma zai musulmi sani da za ka mutu bai cin gadon ka amma idan ka bashi wani abu a cikin rawar ka bashi kyauta wannan nashi ne amma bai iya zama ɗan kan cikin ka ko an yi kuma a musulunci zai yi ne an hana an haramta Allah ya ce to wallahi yakunu al-haq wa yahdi sabil Allah yana faɗin gaskiya kuma Allah yana shiryar da mutane zuwa ga hanya ta kwarai yanzu kai doka ta ture an hana za mu gani a gaban sha Allah yanda abin da za a ɓata abin a aikace yadda yau kana da manzana da shi aka fara ture wannan abin kuma da irin abin da aka ɗaura mai na ɓata abin zirin Allah ce Allah iya hudun gaskiya kuna shi ne gaskiya magana kuma Allah da shi da kudu hanya mai kyawu ya Allah ce gaba ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
نعم الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله وكراي وإن ديا wanda kuka yi tabanni da su da sunan uwayensu zaid bin harisa da zaid bin muhammad yake da yanzu ba magana muhammad a dan harisa yake sunan baban shi da shi Allah ce yin haka dangana su ga uwayensu shi ne mahi adalci a wajen wannan yan wayo kana ga sahabbai da yawa masu irin wannan sunaye dole aka canza a canza a kama shirin hankalwa za su rike yake cewa tsinanne ne da tsinuwa ta lagi babba a kiraye ka da sunan uban wani ka sani da kyani ba a kiran kowa da sunan uban wani uban za kira ka ba a kiran kowa sunan baban wani ya ce fa'in lamta alamu a ba'an an har ba ku san baban shi ba kuma da ana ce ɗan wani da an wasa an ba ka san sunan baban shi ba ce ya ahi ya ahi ɗan wana kwar ya ɗan wakwar ya ɗan wakwar ka ce min wani kun kira shi ɗan wanka da kun fa ikhwanu ku fi din ƴan uwanku ne na addini wa mawalikun da da ƴan tattun bayi na ku yanzu ya zama ya zama yanci maula ne walaisa alaikum junahun fima akhtatu to wani abu ya zama jiki an saba yakan yi kasa ba wannan wani kuma za a masa kai tsaye ka faɗi ba tare ba da niyya to wannan kuskure da ya zo ka ce wani ɗan wani sabo da kai ba da gangan ba Allah ce wannan babu nahi a kan walaisa alaikum junahun fima akhtatu babu laihi a kan cikin kuskure da kuka yi walakin amma abinda ake kama ku da laihi ma ta'ammadat bihi ma ta'ammadat qulubukum abinda da gangam kai ni ya kawo da isi ji kula ga ta an hana wa kana Allahu ghafurur rahima to abin da yayi kana cikin kuskure dai Allah kuma mai gafara ne mai jin kai in wannan abun ya zama jiki a wajen larabawa a wajen hatta wajen musulmin wani dan wani to yanzu yadda abin da zai ga zan zama da zamu ga yadda abin kwarai ya kai mu je gaba kamar ayata gaba da mu النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نعم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم Allah subhanahu wata'ala na tabbatar da matsayin manzan Allah a wajen zimin imani sai yake bayyana da abin cewa annabi sanama aula bilmumin na fusi ya yi kanka a kanka matsayin shi ya yi yadda kake san kanka ka so shi sama da haka cikin sai da bukari cikin sai musulun annan salatar ke cewa والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين Allah ya ce na rantsi da wanda rai na ke hannun shi sai da rantsuwar girman Allah ya ce ɗayanku ba yanda za a ɗayanku musulmi ya zama imanin kwarai har sai lokacin da ni ne ya hiso a kan shi da dukiyar shi da ɗiyar shi game da duniya duk mutane gaba ɗaya ma wannan shi ne haƙiƙanin imaninka na idan kuma idan an ce manzan Allah ka yi san shi da kanka ka ke na anan za ka iya ba da rayuwa saboda shi kamar da kanka sahabai a aikace wanda ya jiri misali irin uhud wanda su sahabai a aikace ne mushrikai kawure sun kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai gare shi sun ga mun da yake auren tsame kai an ji mai ciwo jina amma an ji an kashe shi kuma yanzu kawure ta suke tankara za ta gama da shi musulmi aka samu garkuwar na hakika ba na kasuwanci ba garkuwar na hakika garkuwar ba kariya suka zo suka cewa shi sun ganin da yake za ta harbi kibiya sabiyar bara kibiya ta bige shi ya faɗi shahada sahabi ba wani ya bara annabi ya kasa kun bai bai tashi ya ji ciwo ya ce ta a bara wani ya zo ya bara shi kibiye kuma shi taba shi ya wai shahada haka suka tsaye ma daya na ga a zama guda wani mutum kuma shi suka shahada wani ba su yi ciwo su kare a salla hannu ko a kare nan wani suka mutu wani mutum kuma shi suka mutu hakika ne kurum su garkuwar na hakika wannan yanwa hali sun gwada da abin aikace kayan allah kawo wuta ta kwanta kuma anasar da sanar samu damar samun kanshi to ka kenan idan har imanin da kwarai ne za ka ba da rayuwarka da kanka ka anasar da sanar a ba da ka iya mutuwa saboda kare shi magana kenan shi ne imanin gaskiya haka yake heran kenan kayi farka ya ce kuma umari dukiyarka za ka iya ba da dukiyar kan taimakon addinin shi kan kare mutuncin shi dukiya shi ne a gaba da dukiyarka dukiyarka kan tabbatar da sunan shi ɗin wani abu da kan dukiya haka gashi misali yanci uwaye ɗan wanzu nawa sai zaman to mutum ya gane gaskiya ya fahimci gaskiya amma uwa ko ba su ci ina ai bai yi wa kabi wata sauce ta suna sanarwa uban ka ce ba kai ba no ake wani zai ta abu suna ba zai ce ba kai ba wani mara ka tuma wa kai wani ce ba gemu wa kai haramun ka aji ba na da ya ce aji ya ce ba ka aji ba kaga anan tsoho ya ce ka ayi annabi ya ce ayi ya ka zaba wani zaka bi shi ne imaninka iya ma geji zaka geji imaninka eh tsohon ka ce ba a yi kuma annabi ya ce ka yi annabi ya ce kai aski tsohon ya ce sai aski kaga imaninka zaka yi ka gejin kaga imaninka ya ka kanka amsa wannan kuma mu ya kai dan manzo Allah ya ce kaza yi za a yi to idan ko tsohon kowa ya bai ce maka yi in kuma ce yi za a yi babu ce maka kai kowa ya matsayi shi wani shi ne imani shi ne imanin ga da gaskiya ma'ana bai da rantsuwar girman Allah sai ka yi ta shi a kan kanka da dukiyarka da uwayenka kai mace wannan a jami'i da mutane gaba ɗaya ma yanzu wani ya gane komi suna ya fahimci komi amma ka sa angonku ka canza ma suna ka tsane ka angonku tsane da kake mahalin suna kana ana kuma suke ma abin cika zane wannan wani kun na gasa angome shi ya kallo da abi da shi in shi ka ce wani zai wallahi yi zai yi dan wai ka a sauya mai suna sai zai aje a tsani don tsoron mutane kaga anan imanin ka bayan ka maka dai gulu ne imanin gulu ne bai cika ba da kana tsoron ayan angoku ka tsane ka saboda aikata sunna a gaba suna in mutane suna shirme kaddara wani yan goku yau ka kaddara yau allah ya ma cikawa aka ɗauki ka a makara duk garin nan duk duniya kawai bunka sun ƙare sun maka da wada allah me zai su maka bakin gudun wasu mafuka bakin gudun mafuka ya mafuka imin imanin maka addu'a tunawa yau shi za ka bari ka ɓata da allah ka ɓata ajin saboda wani saboda maganar mutane wallah balle a zuwa a yanzu wani rata inda mutum wallah zai ce sai ya dace da mutane da san mutane ya shirya da kowa bai shirya da Allah bai shirya wa Allah a yanzu dai wallah duk mai cewa ya dai da mutane kowa ya so shi ya kuma na gaba Allah bai so ka ba ba ka shi da Allah domin kullum da so suke a yi ɓanna a yi abin da aka saba ba mu nufin gaskiya abin da a more ko da more ne da ka ce ba ka yadda zaman da more ba ya kamata da su kenan mu yi san shiri da Allah wallahi sai ya shirya mutane da su a yanzu ne mutane wallahi in ka ce za ka dace kowa soka to da dubi Allah soka tunan ya kabar ya kabar ta Allah imanin gaskiya ka yi ta annaba akan kowa in wajin haka umar bin khattab radiyallahu cikin ruwa ta bukhari ta ruwaya annabi da wannan magana da ya wannan rutsuwa da girman Allah baiwa ɗayan ku imani sai na zamanto ni ne ya so a kan kanshi da dukiyar shi da ɗiyan shi da uwayen shi da kowane da gaba ɗaya sai ce wa layi ya su layi a yanzu dai wallahi wallahi ya su layi la'anta abu da ya kudu shi illa min nafsi gaskiya wani ya sa su layi na ce wallahi a yanzu ya su layi umar ce na san kowa da kai sai kai na kurin gaskiya wani ran shi ya garin shi kenan ba ran shi ba sai annabi kowa annabi ce umar ce la ya umar la ya umar hatta akun ahabba ilayka bi nafsi da saura umar sai na kai san sona da kanka ya kai dan akan da kai zai ce ya rasulullah wallahi idan ruwa ala wuce wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay hatta min nafsi yace yanzu ya rasulullahi na rantsi da girman Allah na san ka da kowa har kaina yace al'ana ya umar al'ana ya umar umar yanzu yanzu imanin da umar al'ana ya umar yanzu imanin da ya cika kaji ba ke duk imanin da ba haka ba gulu ne wannan sai manzo Allah da Allah ya ga mana annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim annabi shine yayi a wajen masu imani a karan kansu kuma yace wa azwajuhu ummahatuhum nan annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wajicin jama'a cewa yayi kowa manzo Allah yake ce masahabbai cewa duk mu'minin da ya mutu ainihin mata ta malam duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya wani wasati bali asabar su asabatu duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta dalili ce amma ce wanda ya mutu ya bar iya ba na babu kanana masu rauni a kamun su suna kai yaunin su a kai na na haihuwarsu na haihuwar danginsu shi na kawo ba yan uwan maka da ba shi lokaci duk ne ya mutu ya mutu ba kan dangin yan uwa ba ya ce duk wanda ya mutu ya bar bani babu ya ce a kamun yauninsu a kaina eh shi ma ya ɗauki ɗaune mu ɗaune a ɗauki shi kuma wa azwaju ummahatuhum kuma mata na sallallahu alaihi uwaye masu imani na ce uwa taka ce ta ihtiram ta girmamawa da haramta arne amma ba basu da matsayin na uwa ma'aikiya da uwa ma'aikiya ta ga ai haramta ce kana iya kaita da ita kana iya kana abu da yau da yake kana baka baka baka yara mata yatta kaga amma su zaka yara mata yansu kuma amma su haramu ne ma ka kaɗe ta da su ka gansu ma haka da jan ke da wata wasaka ce ta matsayi ta daraja ta ta girmamawa matan shi uwayen masu imani uwayen su ke wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah yace kuma dangi zumunta dangi yan uwan juna su suka yi kusa da juna a cikin littafin Allah من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا تمانا مي ألا شكولي وأسلي كهي وانا آية لوكا تندى مسلمي سكر هجرة مهاجرين suka je madina saboda wantaka ta musulunci san juna idan mutum ya hijira je madina hal nema ake ciki ake ta samu abokin rayuwa wanzan kai gidana ya zama ɗan uwana wani yan wantaka gado suke har bayan mutuwa ya zan kamar ɗan uwanka farko musulunci kamar ɗan uwanka na ta shi za a zo wani a rayan ma za a duke ma wani za a raba duke gaba da kai rabi ne rabi kai rabi ne rabi wani kuma a yi aiki tare don ƙarshe ka haɓai lokacin da suka suka hijira muhajirai ansar suka ɗauke su cewa ku zo a raba duke to da yawa da cikin sabai suka wani bai musu ya dace ba akwai ka sa ka sa mutunci ba san kaskanci da kullun kai ba suka ce mun yarda abinda zan gonar ka ce mu baki za mu zo a yi aiki tare an kare aiki da muka yi maraba haka suka dauka dan har ta kai magana mata amma ce ba taba samun sabi ɗaya ba sai da umma ta wuri yara an hori magana cewa har mata na maka da abu da ke so amma ce ba samun sabi ɗaya ba muhajiri ɗaya zai taba ganin mata wani yarma na gona kai ma saboda mutunci da kare mutunci ba su amsa haka ba kurin ta ka kai mun yarda amma yanzu abin da za a yi gonar ka ce ni ba ne za a zo mu yi aiki tare da an kare aiki an girma sai mu raba abin da aka samu a gonar kenan sai zama jos muhajirai sun samu nutsuwa a garin madina kamar kira gida wannan ƙwarya ba su nutsuwa ga soyayya da gaskiya kun ba su da matsala ta rayuwa gari abdurrahman auf lokacin da ya zo allah ya gama shi cikin masu kudin madina sa'id bin allah sa'id bi kudi ne abdurrahman ya ce mishi a ni abin da ke sukuri yanzu wadaman kasuwa ka zo mu raba dukiyar tawa tare ci a abadaman kasuwa kudu dalilin da su abadaman kasuwa kudu abdurrahman auf haka kuma suna karamci da roƙo ka nema Allah ya baka Abraham bin Auf Allah ya mai albarka wa asalin labarin da cikin muhajirin ansar shi milardin ne ba ba mun nuna milardin ne ko a dakin ma milardin ne mun kudi da bashi mai sai kamar da kasa makon zinariya Allah ya kuma shi albarka nan da nan ku a dabe labarin sai kuma Abdurrahman yaya da abin an gwanci to an ne kai wata har da na da zai ai an nan da annabi annabi mai labari ba ce ba kai ma da fara wani yare amai ya annabi mai labari ya dawo kai shuda ba amarya yace ana yana tuni ai ga kudi ya da tuni nan da nan kuma Abdurrahman da shukuri zama duniya shi ne dace zai zo duke ya raba ya raba ya raba kore kun ga tani an ya ko babu da wani wanda lahira a duniya Aisha ce na tsoron dukiyarta Aisha na tsoron dukiyarta yau da jace abin kuma da yawa ta ci an fi kun kada gaba da kun kada gaba da kun tsoron kun kun sai bar gaba da kun zai zo an ci a farko aka yi yunwa ana jira abinci yake a madina an ce kun ya hudu suka zo ci gaba da kun arma ta sabi gaba da ki sabi da zo ce a diba nawa ne muhajirai suka saura nawa ne ansar a ba da dubu dubu a raba a raba da ba kowa kun ga kudin dama an shi suka bada mata nan kwa duka mata nan gaba daya shi kake musu gaba daya komai shi lokacin su komai da wani su kayan da tsaye shi ke na a bashi ne kwanan ya shiga maula ya wani ya wani kada ya wada lalace a taƙaice musulmi haka suka rayu a mutunci karamci da mutunci tsakaninsu da juna to wannan ya kai har suna gado za ka gado juna to wannan maganar gado ta Allah ce a danginka na jini shi ne wa'ul arham ba'adun aula bi ba'adun fi kitabillah na ce dangin jini ba sai ba wani magana uwa ba a duka dangi na nasu a kasanta magana gado ya dan uwa wannan magana aboki za ga dai ni na kai nan harko yanzu babu ta a cikin littafin Allah haka yake gado ya dan uwanka ya jini duk da wannan masu imani ne na muhajirai da da ko taimakawa ya ce illa an tafa'alu ila auliyaikum ma'rufa sai dai babu laihi aboki ne dan uwa ne wannan ko da bai gadon ka babu laifi kamar wani isnani cikin dukiyar ka wani ba hana ba amma maganar gado ba a sa wani ya gada ka inda cikin jinin ka masa gadon ka amma wani isnani kana iya ba mutum komi abin da kaso cikin dukiyar ka kai mai isnani har ma annabi manzala ke hana yin wasi ana yi wasiya manzala ce Allah ya ba bawa dama daya cikin uku na dukiyar shi kai mutuwa duk mutum an baka dama ka yi tasarrufi bayan mutuwarka da ɗaya cikin uku na dukiyarka ɗan cirkin dukiyarka ka ce ina mutu a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza har yi zuwa ɗaya cikin uku da abin da ka mallaka ba mai ta biyar ba an ma maka da tsakiya to sun taron ba su shaƙi su ba kai kuma ɗan ka tsallaka ka ɗaya cikin uku sai su ce ba su yadda ba amma an baka dama ka raba yan wa wasiya tana muhimmancin gaske yan wa da yawa akwai wanda iya da dukiya iya taimaka misali yan uwa ne ko abokai ne iya taimaka musu ko na aikin addini ma iya yi ya yi imani da wuya ɗan kamata magana wani su balle balle ne wanda bisa mai biya maka bashi ma kudin ka su ce kudin ya yawa nawa su ce kudin ya yawa to ina ga nasu ta haka irin wannan mutum ya wasiya in na mutu ɗan ɓangaren addini ne ka ce a ware kaza ɓangaren dangin ka ne a ware kaza a ba wani kawar da zai yan uwan ko bukar ka ta abokan yau da kana musu sani kana da dama kuma ai kuma Allah zai baka ladan kamar kai kai daya cikin uku wasiya sai magana ce irin wannan wasiya manzo Allah ce ba a yi da kuma ga mizaru kuma ana namiji lawsi da waris baka ware cikin magadanka iya ne masu gadanka baka iya kannu ne masu gadanka ka ware da cewa ne shi ne mata kaza da shi a ba da ba ko kai ba da ba a ɗiyanka ka ce ina mutu gida ka zana wani ne a sai dai tun da ranka ka bashi da abin da baka bashi bai shiga hannun shi da ranka kana mutuwa ya zama gado ba wasiya ga jin mai gada in ma kai bata wasi bata yi ba ana yi sadawa eh kenan amma kana iya wa wani da ranka ka bashi a cikin wani masu gadanka ko kuwa ka ina mutu a bashi kaza sai su wace iya magada abu ɗaya da yake yi wa ka ba kowa wannan shi ne ka ba cikin garan kawai kun shiga da su amma in na mutu to ka mutu ba na ka dukiya ta koma ta gado kuma Allah zai raba ta sai ya ce kenan a nan kenan ba magana gado illa ta fa'alu illa auliyaikum ma'rufa sai dai in isani za ku ma'ana ga masoyanku ba laifi bane ba kana zalika fil kitab mustura wannan hukuncin haka yake a rubuce a cikin lirma a cikin qur'ani ta gaba
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
Allah ce wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah subhanahu wa ta'ala an ce wayannan suna ka tabula da mun rusul ula da mun rusul ma'ana a cikin manzannin Allah ma wannan sune manya manya wanda suke da mafi girma daraja a cikin manzannin Allah guda biyar ana Allah ya shiro mana ya ce ka ambata musu lokacin da muka ɗauki alƙawari daga annabawa na ce alƙawarin na ta tsaye da addinin Allah da isar da saƙon Allah da taimakawa akan addinin Allah da taimako kan kira zuwa ga Allah alƙawarin Allah ka dukkan annabawan Allah duk da mu ne a zamanin annabi guda ne akan samu annabawa a zamani guda da dama kowa iya raye kuma kowa yake guda ne kana yi ta muna da ake da na wa'azi kana yi wancan wancan iyaye sai wata ranar lokacin annabi isa alaihi salam isa yana raye ya ya iya raye zakariya ya ga annabawa Allah ne kuma duka manzannin Allah ne wata rana yana ga annabi isa alaihi salam Allah mai wahayi akan wani umarni sai jinkiri isa ya an ma kuma ya yi umarni sai ya ya zo zai hudu isa ce dan Allah ka rama su ni aka fara gayawa wanda zai kawai dan Allah ka rama kamar da Allah kamar da in wara wani tun ya fara gayawa kai da kowa kama mani kamar wani wani mai da kowa ne kai wannan yayi yace da ka rama kamar da Allah kamar da tsoron Allah kama ni tun ya fara gayawa kai a da maka kamar da ya fara hudu haka suke annabawa kenan kuma wannan ya wannan kama juna wajen sassafan Allah yace kenan za a zamanin guda annabawa lokacin ana zama zamanin guda manzo Allah ne kadai a zamanin shi kadai ne kuma babu nan tashin kiyama wanda za a aiko bayan shi amma sauran aka aiko annaba ga Musa ga Harun wanda amma koyi Allah ka sashi da da aiko da kuma zaman to ne kama mun ko ba kai ce Musa ya rike Allah bashi da wani Haruna ya zaman to ne kama mishi kenan aka samu haka da wata zamani ya ce ke mun doki wannan alkawali ga wayannan annabawa wa minka kai ma irin wannan alkawalin da aka ɗauka a wajensu kai ma Allah ya amshi wannan alkawalin a wajenka kayan kayan kai akwai wa minnu Allah shi alkawalin ga annabi nu da Ibrahim da Musa da Isa tagriban hankan Qur'ani kan tarihin duniya kan sabon Allah babu annabawa da suka gwagwarmaya da al'umma irin wannan gudanar duk wani bayan suke wa'annan aka ce nuhu alaihissalam mai shekarar dubu ba hamsin ta wa'azi ko ga shi da iyaka shi da iyaka ne ga ibrahim alaihissalam wanda ya fara hijira da addini a duniya shi ya fara gudu da hijira da addini a duniya wanda kuma shi fara kuma hijira da wahala wanda shi bai san man an zarta na hijira gari kaza akwai dangi ko masu kamawa ko sun shi da garin shi ne zaman da shi wuce addini hajji na larabi ya bar ɗan uwa uwaye da dangi da komi ba shi da kowa a duniya ba Allah ba komi ya bari da dangi da komi da garin da komi idan kai kaba kai kada gaban shi kuranci ni muhajirin da rabi kurin da ina kun yake nema yawon da yake kurin irin samu damar wasu Allah kun yake nema ba shi da gari kaza da ya ayyana kurin ya wuta ya bar kowa da kowa a hikimar Allah baiwa ta Allah Allah shi kuma baiwa da baiwa kowa ba ya bar mutanen manza ya bar mutanen manza ko Allah ya bari kuma duniya ce zuri a sama ya zama to duk wani annabi da ya biyo bayan shi bayan wannan Allah daga cikin sassa da shi a sama annaba Allah daga sassa da shi a sama annaba kaga bayan Allah shi ya bar manza Allah ba shi da kwari kenan haka annabi Musa alaihi salam ma san da zai gwagwarmaya tun daga bayan tun daga da fir'auna da shugaban kawun duniya da mulki da daula da komai da dukiya yanda yake shi kowa ne gogormaya da aka yi da Qur'ani babu kissa me gogormaya yin da Musa da Harun ya Musa Musa da fir'auna ko kowa san dai abin da aka sha to yace haka Isa alayhi salam shi ma wani alƙawarin Allah doka a wajen shi da Isa alayhi salam shi bai samu damar kawo daula ba ko yaje jihadi kullu shi wa'azi ne wa'azin ma iya gudu ya yi nan abin shi ya yi nan sirije shi haka ya tsaya yawon shi kullum ya cikin gudu isa bai zama ba yawon gawar shi ne mamin masallaci ya tsaya ya hudu ba da jama'a a yi sallaka za a a kullum a gudu a yi nan da yan jama'a shi bi suna da cikin duwar suna nan sun bi su nan suna nan ya jina ya wa'azi kan su zuwa tsere ya bar garin haka ta tsawon shi isa bai zama ba ya wa'azi da daura da komi ba shi da ai cikin kiristoci ta wanda jowa suka ce ai yin coci ma bida ce suka ce ta suka bida ce su a suka suka ka ta yin zarar kirista ta wanda jowa su da abin da ya musu haka su busu sabon shekara busu ne wani busu sallah ba ta masallaci ta su isa bai masallaci ba isa bai masallaci na kusa muku samu coci haka zama wani fada fada da su ba su ta ta su kai na fara ne wani fada wani su ta su ta su na fara ne su ba su ba wani wani fada kuna abota ma Allah kun kuna abota ma Allah kun to kenan isa haka isa bai rayu ba a irin cikin gari da daular ba bai daular ba haka cikin kuma kashe ma dai iya gudun ma dai aka bi aka rasa shi za a kashe Allah ya dauke kare shi ke wannan sunan Allah ya ce kenan da isa dan maryam ya ce wa akhadna min minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce wa'inna annaba da muka jiro Allah ya ce mun dauki alƙawari mai ƙarfi daga wajen su ina ganin ya kamata mu sai Allah kai mu shirin gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sirrin na mutai shirin ta zama talaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته